العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم سؤال بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan majalisi namu na karatun littafin wato sunanin nasa'i almujtaba ko almujtana ko as-sunan al-kubra wanda malamai ke ta cikin littafin sunan babu wanda ya samu rabo na taci hadisai da suka fi kusa da inganci irin sun nasa'i saboda sharuɗin shi na bukhari da muslim ne wannan kauli ne na wasu wasu na ganin abu dawa da ke tafe amma ni na karkata zuwa ga wannan maganin ba don shi muke karantawa ba saboda ƙa'idon imamun nasa'i har yakan ce kullu alimin fi nafsi min hushai istakhartullah qabla an ukhrij hadithahu thumma taqa'u al-khayra ala tarkihi ko al-khayra ala tarkihi idan mutum na ji wani dugu-dugu game da shi game da hadisi na istikhara ya Allah ɗauke shi ko in bar shi sun ga sakamako ya zo na sa'i ka bar shi kawai to da irin wannan ƙa'idodi wasu ke fi sun na sa'i a kan hatta abu dawuda in ka cire bukhari da muslim amma gun shekin malami abulkarim al-khudair shi yana ɗaukan abu dawuda sama sama da sun na sa'i al-muhim bayan Allah ne sun yi ma'addini abin da suka yi na hidima da aiki da gwagwarmaya da shan wahala da ɗaukan ɗawainiya har wannan saƙo kai gare mu Allah ka ji kansu Allah ka saka musu Allah ka yadda da mu da su gaba ɗaya ka tara mu fi jannatin wa naharin fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadir ya rab yan uwa cikin ikon Allah da rarrafe da tata ta har mun dai kammala kitab tahara mun sami hadisai 323 cikin darussa 55 to Allah ka sa albarka ciki za mu shiga darasi na nawa yau 56 cikin ikon Allah kuma yau daya ga watan safar hadin lissafin da nake da shi a hannu in ka so ka ce a 30 ne a lissafin sarkin musulmi amma lissafin saudiya ɗaya ga wata to muka tafi kan lissafin gida talatin ga muharram rana ta ƙarshe a muharram ko kuma ka ce ɗaya bisa lissafin umul ƙura ko ka ce makka ala kullum a raftun watan safar dubu da arba'amiya da arba'in da biyar kuma cikin baka sha bakwai ga watan agusta wanda na sha faɗa watan august sunan sarki ne kafiri mushirki sunan shi augustus sunan watan asalin watan suna kiransa quintilis ba ma august ba ne wannan ya fi ɗaya na sha faɗa idan muka tashi tarihin ita kanta kalanda mun ce january daga janus ne sunan gunki suna da god of beginning february february sunan gunki ne march suna kiransa martius the god of war allan yaƙi na'am april avrilis may sunan gunki ce wanda suke mata yanka su ba ta jini domin yabanya ta yi kyau goddess of fecundity june sunan mace ce suna kiranta juno juno ita ce wai mata yar uwa wai a bakinsu ba mai kankan da Allah kafirci bai yi ba amma su muka haddace ai su muka sani su muka fi sani na mita ne kawai saboda li'anna ma ta karra ta karra don ka san sakafarka da tarihin ga ina ka fito ina za ka abu in ya zo ya sauko a kanmu wani abu ne daban ka shige shi cikin sistem ɗin da ya ƙini da sakafa da wayewa ka yi masa mahangur ba ta fuskar ilimi don mai ganewa ya gane wanda ke cikin duk kuma ka rubu da shi Allah shirya da shi abin da nake cewa kenan July sunan kafiri ne sarki Julius Caesar sunan watan asalin zina kansa mai sextilis kuma shine wata na biyar ba ma na ainihin bakwai ba ne paparoma grigori ne a 1582 ya zabgo watan january suka ce suna da gunki mai suna janus shine allan beginning suka ce beginning of the year tarihinsu ne ƙa'idarsu ce amma kai baka haddace muharram ɗinka ba baka haddace safar ba baka haddace kaza kaza kaza kaza ba kayan aro baya rufa katara in ya rufe zai kwaye ya kuma yayi na yadda nasu nasu ne namu namu ne a kulka ce namun nasu ne nasu ma nasu ne la i refuse i don't take it wannan tunatar da mu saboda haka ɗaya ga watan safar ko talatin bisa lissafin da aka ce a daga fadar sarkin musulmi duk dai Allah ya tara mu cikin albarka din hijira 1445 kenan da barin manzon Allah duniya sallallahu alaihi wasallam da barin Ahmad sallallahu Makka zuwa Madina yau shekara 1444 hudu hudu hudu hudu hudu da wata daya biyar yanzu aka shiga an kammala ne tukun so ka bar inda ya nuna tukun da 44 lissafi na kira yanzu da maka shiga tukun ko ba haka yanzu maka shiga kuma na sha faɗa a gun Allah ba a yi kwana ɗin rabi ba wa yasta'jilunaka bil azabi wa lan yukhlifa Allah wa'ada wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin kenan sai an kai dubu da ɗari aka kwana ɗaya da rabi la ilaha illallah ya rab fama haka dai muke ta gungurawa za mu tafi تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر فلا أعد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر إيش كوانكي أنا تتفي هذا أنا مرجناوا هكذا هرزوا كبري kwanakin ƙuruciyan nan ba za su dawo ba rakwakkwaɓewa ta tsufa da farin gashi haka za a shiga rami su kagowa an tafi jirkice ka shirya kai da baka zo marran tsufa ba kai da ka zo tsufan kai da ka taso da jinjiniya da ke ciki duk ɗaya ne ba ku da bambanci kawai dai mu yi shiri mu yi kintsi Allah ka ba mu cikawa da kyau da kuma imani ka ba mu guzuri na gaba mafi girman guzuri babu irin wannan majalisa shi sa na gan ku a gaban wannan wuri kuna sauran hadisi san muku farin ciki in ce madalla da ku da ire irin waɗannan majalisan ya fi ka je ka zauna kana kuskus kus minista nawa aka nada kuza-kuza to da aka nada mai aka baka kai tukutu ka yi makasa addu'a kasu jefa kasa cikin fituna janye tallafi a fada cikin tashin hankali magana ke tara magana kafin mu ci gaba muka ce kun janye wannan mun gaya musu ne a gabansu kun ce kun janye tallafi talaka na kuka kuma shi bai ga tallafin ba shi auren shi da da tallafin ma da mai ya mishi araha na ce a wata fassara sai ce to garma ba tallafin to dan ba tallafe shi ba an tallafa kanshi ne kasa to so na ce da su in a different meaning shi tallaka na ganin ba ku taimaka masa ba to Allah kawo mana sauki kuma kar ku jefa kasan mu cikin yaki mun gaya musu ne saboda haƙƙin mu ba mu bukatar haka yan uwanmu ne danginmu ne makwabtanmu ne ku nemi hanyar sulu ba don wata demokuraɗiyya wanda bakar azaluma faransa barauniya take bukata ci gaba da sace musu dukiya ba ba mun ci a haifar da fitina ba ne amma ba ka gyara karaya da karaya kuma har mun ce muka ce a ƙa'idar musulunci akwai abin da ake kira idza ta'arada al-aham wal muhimmu fattaqidimu lil aham idan muhimmi ya ci karo da mafi muhimmanci ka ɗauki mafi muhimmanci muka ce inda har najeriya tana da ƙarfin soja da za ta tinkari 'yan juyin mulki ta yi biji-biji ƙasa-ƙasa da su da allah a kawo a yakan mana ainihin banditri a najeriya wani fi muhimmanci najeriya ce ta hudu wajen ƙarfin soja afirka gaba haka aka ce algeria a masar tukur algeria afirka ta kudu sai nigeria nijar kusan kusa ta 119 ne tukun a cikin majerin masu karfi nigeria fa ashe in mu dai muna da karfi mu kawo zama lafiya da Allah ku fara da gida tukun haka ne ko baka bane jini na tsiyaya bai mana magani ba so muna fata Allah ya kara musu fahimta su gane cewa wancan shirme ne kawai taimaka kafiran duniya ne wannan lakca ce mai zaman kanta da ya kamata amma dole ne a yi ƙoƙari ko mai tafi daidai inda gaskiya take a faɗe ta kuskure ya ce ku gyara kuskurenku addininmu ne mu a gabanmu kowace irin tafiya wannan a matsayin muƙaddima ne ba lakca zan muku akan wannan ba lakawa muƙaddima ce ƙwarya-ƙwarya ba masaka-masaka ba to abin da ya rige mana a takaice shine za mu shiga sabon alkitab sunan shi kitabul miyahi kaga hikimar malamai imamul nisa'i ya magana kan kitabul tahara hadisai 323 ya zubo su mafi yawansu ingantattu ne saboda sharuɗansu masu ƙarfi ne to a ƙa'idar al'abuwar fiqhiyya kai magana kan ɗahara tsarki to da me ake tsarki to da haka sai hikimar mai babin da kyau wasu kan fara da babul mai suka ce a fara da ruwan tukun kafin suka ce a mu fara da tsarkin tukun sannan sai mu biyuntar da da me ake yin shi kansa mai tsarkin kalmar kitabu na nufin ashe'ul majmu'ur kakan ce kata'ibu ai almajmu'a li shay'in ma an gane in ka kalli madda din kataba ai jama'a kitabul miyahi almiyahu jam'i ne na ruwa wasu kan ce al'amwahu amma almiyah shine mafi kusaci zuwa ga siyasar lughal arabiyya kitabu mudaf almiyahi mudafun majrur bil idafa an gane ko to kuma hikimar al-imamun nasa'i wato sai fara da ayoyi guda uku a farko farkon kitabul miyadi kuma duk sai magana kan ruwa ne ba wai dan iyakan su ba kenan a'a ya bude da su ne saboda suna da alaka kai tsaye al-imamu sindi mai sharhin nasa'i sai ce nasa'i ya fara Allah rahamshe shi wannan ayoyi ne domin tunda ya magana kan tsahara duk abin da ya shafi ruwa hadisan suna fassara maka ma'anar wannan ayoyin ne saboda hadisan annabi sallallahu suke fassara maka mai qur'ani na fata an gane ko wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma zalal tafakkaru dan kai bayani saboda haka kitabul miyahi hadisi na farko iqra bismillahir rahmanir rahim kitabul miyah babu qala Allah azza wa jalla وأنزلنا من السماء ماء طهورا سورة الفرقان وقال عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به سورة الأنفال وقال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا قلنا آية قداء أكو da limamun nasai ahmad ibn sha'ib ibn nasai Allah ji kanshi ya fara bude wato wannan kitab da su farko sai malam ya ce babu babi da ke magana kan faɗin Allah ta'ala da ya ce wa an zalna minas sama'i ma'an tsahura mun saukar daga sama ruwa tsahura mai yawan tsarkakewa ko ba haka ba ne ruwan da ke saukowa daga sama babu wani aji babu wani samfuri babu wani nau'i na ruwa da ya kai shi ɗahuriyantaka sama da ruwan sama duk ruwan da kake da shi a duniya wanda ya haɗu da hikima da basirar ɗan adam to an cakuɗa shi koron famfo da muke sha an sa masa almawaddul kimawiyya chemicals ko ba haka saboda gyara shi to shi na Allah gyararre ne tsaftatacce ne tas shi sa ruwan sama idan ka sha shi ɗanɗanin shi da garɗin wato yana da asali na farkon farko don bai jirke ta ba ko ba haka ba ne da aka kira shi ma'an tahura wannan ya fara da wannan aya a cikin sura mai lamba 25 aya 48 muka saukar da ruwa mai tsarkakewa daga sama na'am wa qala azza wa jalla sarki mabawaye mai birin kasan mulki da isa ya faɗa وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به Allah yana sassaukar ka duba yana sassaukar amma aya farko ya saukar ya saukar muku a dunkule adadin ruwa din sai a turo ma giragizan samaniya aga anzala kenan ko giragirai ga abin da za ku saukar a kundila daidai festo nan festo ne ko 3 3 ne daidai masallacin mu'azumin jabal misali misali fa Allah ce ina son lita kaza ne kara ɗaya ƙaru kare ragu la ilaha illallah to in ya saukarwa to gidan da ke tace ruwan wannan saukowa ga rabon wuri kaza shine anzala kenan amma saukarwa lokaci zuwa lokaci kuma nazzala kenan ba ku gane bane dan ku gane lugal arabiya ko qur'ani ya kalk Allah kan ce inna anzalnahu kuma yake ce wa nazzalna an zalla mun saukar a dunkule a core wuri guda daga ina alawul mahzuwa baitul iz nazalla ko mun saukar instrumentally a hankali a hankali raftun saboda ka ruwa yakan sassauko yanzu ba lokacin ruwa bane sai ga ana ruwa a kundila ba a yi makwabtan mu taronin misali ko kuwa ana yi a taroni ba a yi misali a karkasara kuma gari daya balba ma wannan ba kana tafiya a ƙauye sai ga wannan ƙauye kana hangen ana ruwa can nan kuma a bushe jalla fi ulahu na'am wani lokacin ruwan ya zo mala ciwo kuma sai ɗauke an nuna maka isa kawai mai abin ne ke yi mai kayan ne ke yi nema daga gare shi kwanaki kaga da aka samu ruwa ya ɗan ƙaranci kaɗan har an fara kuka sai ka je ƙauye su ga shinkafa ta fi da kai ta yankushi masana suka ce malam wannan shinkafa ko ruwa ta sun tafi kenan kuma abin da ya faru kenan to cikin ayin da malam bai kawo ba wanda ya shafi magana ta ita ce aya mai lamba 30 da 30 daidai a cikin sashin da ɗaya saboda kai tsaye bata amma ni abin da na faɗa sai aya ta shigo waja'alna minal ma'i kullu shay'in hayy afala yu'minun al-anbiya aya ta 30 amma nan sun shafi matsalar tsarki ne kai tsaye kuma akan wanda yake magana ya rattaba ne alal abwabil fiqhiyya araftun Allah shike sassaukan muku da ruwa daga sama li yutahhirakum bihi Allah mutafidul illa illatu tanzil ko inzal dan ya tsarkake ku bihi da wannan ruwa din al-anfal sura mai lamba 8 aya ta 11 aya ta gaba ta karshe a wannan zubi din وقال تعالى الله مدوكي كما يتي فلم تجدوا ما فلم تجدوا هكذا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا kalli hikimar Imam An-Nasa'i tunda ba ruwa ne kadai ake tsarki da shi ba sai dauko aya da ta magana kan ruwan da kuma abin da in ka rasa ruwa din hada min fiqh al-muhaddithin araftum ba ku samu ruwa ba shikenan a'a sai ce fatayammamu sa'idan tayyiba kalmar tayammamu ai uqsudu ku durfafi ku tunkari ku je inda kuka sami as-sa'id kullu ma sa'ida ala wajhi al-ard ku fuskanci fuskar ƙasa amma mai tsarki da yace tayyiban saboda ƙasar da ake taimama da ita duk ƙasar da ta bayyana a saman ba ruwanka ce to ai ƙasan baya ne ba ruwanka sai Allah sa'idan Allah ta'ala ce abin da ke cikin surface shi ake magana abin da ke ƙasa ba ruwanmu da shi ko ba ku gane ba ne haka kuma duk tsarkin cikin ƙasan idan saman ƙazanta ne ta abu za mu yi da shi misali a raftun saboda ka idan babu ruwa to fata yamma musa idan amma mai tsayi ba suratul ma'ida sura ta biyar aya ta shida waɗannan ayoyi kamar da na faɗa imam sandi sai yake cewa sharhin nasa'i imam nasa'i ya fara da su ne don ya nuna maka tunda ya ƙare kitabu tsahara to menene gaba ruwa to ai tunda Allah ya magana kan ruwa ya ɗauko ayoyin mana sai kawo maka ayoyin don ka game ake nufi wasu malamai suka yi istishhadi da ayon ƙur'ani wasu ba sa yi misali don ka sahihu muslim yin ci babu bukhari kan ista da ayon ƙur'ani raftun saboda haka ya ne sai ya ɗauko ɗin ayoyi saboda hadisan suke fassara maka waɗannan awin za mu je ga hadisi na farko shine hadisi mai lamba 324 a karanta mu je أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل اغتسلت وسلم من عليه.
الجنابة. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من فضلها فذكرت ذلك له فقال إن الماء لا ينجسه شيء ya salam to bisa tsarinmu na farko wannan hadisin mazajen shi nawa ne شدة kenan su dasi ne إذا كنا- mutane shida ne نعم.
mutum na farko shine su ibn nasar wannan malami fiqa ne kusan duk malami sun wasaka shi shi kuma suwaid yake cewa haddathana wa abdullahi ibn mubarak to wannan zamu dan tsaya akan shi saboda matsayin mutumin nan ya kai inda ya kai malamai mai suka ce game da ibn mubarak abdullahi ibn mubarak wanda shi mutum ne wanda yake subhanallah a na bayan imamu na malik ne an haife shi a shekara ta ɗari da goma sha takwas ina zan ɗan baku lissafi kaɗan maliku shekara da aka haife shi casa'in da uku to ɗari da sha takwas kaɗai bai casa'in da uku ku bani difference ɗin na'am ashirin da ka tabbata ku yi lissafi maza kuna da waya a hannunku 118 minus 93 ya jama'a ashirin da ashirin da biyar to imam malik ya girme shi da shekara ashirin da biyar ya kai a ce sun yi zamani ɗaya da maliku ya kwarai kuwa na shekara saba'in zai yi zama ne dan shekara shirin da biyar to sai dai ba ka cewa sun zauna lokaci guda shu'uba yake cewa barin ɗauko muku nassin abin da ya ce ƙala abdulaziz ibn abi razima ƙala li shu'uba shi wani shu'uba ya gaya min ya tambaye ni min aina ant malan daga daga wani gari ka taho ne sai ce min ahli marwa na fito daga marwa ne tarf sai shi da ni ta'arifu abdullah bin mubarak ka san abdullah bin mubarak shi dan mubarak daga marwa ya fito kuma fitaccen mutum ne Allah ya bashi ciruwa a duniyar ilimi da karatu da kuma jihadi hatta kai sunan shi yayi tambari a jika sama'u yace ka san ibn mubarak لأنه ألم قلت نعم نشي قرينا سنشي قال سيشي ما قدم علينا من ناحيته مثله يشي تب ai daga wancan garin nasu ba mu ga wani mutum irin shi da ya zo wurinmu ba Allah yana mu asmuwa malaman hadisi wannan yabo ne ko suka ne yabo ne jamil yahya ibnu ma'in malamin ajar wata adil abu zakariya abokin imam ahmad ibn hanbal qila lahu aka ce da shi ayyuhuma athbatu abdullah ibn mubarak aw abdurrazzaq al-yamani kin gafata malam aurinka wanne ne asbatu wanda wanda yafi samun ainihin dunduniyar ilimi akan tsandauri ne wai ma'ana wa yafi dahir wajen karatu aurinka shine asbatu an gane ko sai ilma sai sai shi ilma in sai ce me sai ce kana abdullahi khairan min abdurrazzaq kai ai dan mubarak yafi abdurrazzaq mai musannafa malami ya hayan malami ahmad ibn hanbal mace ina al-mubarak na gaba da shi a wannan janibi din sai ma kara da cewa wa min ahli qaryati yafi abdurrazzaq da mutanen garin abdurrazzaq gaba daya sai ce abdullahi sayyidun min sadatil muslimin ai ka bar shi wannan jagora cikin jagoran musulmi hadhihi yani hada sana'un atir daga malamin da in ya wasaƙa ka to hani allaka ya haibin ma'in kenan tare da tashididin shi misali araftum wa qala ibn al-junayd samitu yahya ibn ma'in wa dhakaru abdullah ibn al-mubarak rahimahullah fa qala rajul yace a gabana ana bayanin al-mubarak ilimin shi kar sai mun ce ai innahu lam yakun hafiza ga ba ba mahaddaci bane bai haddace hadisi ba kullum ba ka rasu ka gun mutane ba ka rasa waɗanda ainihin bakinsu ba ya rasa yula da buyagi abin da ya faɗa kenan sai ya haya sai ce da shi kana abdullah ibn al-mubaraki kayyisan mustasbitan thiqatan wa kana aliman sahih al-hadith wa kanat kutubuhu allati haddatha biha ishirina alfan ka ce wannan ba hafizi ba kaga yi biji-biji da wancan mai magana din ma'ana ba sai na ce da ka a ba bayani na ya isa yi rusa abin da ka faɗa to magana wa za ka ɗauka magana irma in ko wancan wanda yake majihuli ba masu kowa ne ba to haka mutane suke haka mutane suke hasadul fata idlam yanalu sa'ayahu فالكل أعداء له وحسود يتي كضرائر الحسنى قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنها إنه لدميم ويكبر ما صقى بعد ما تتي ينقو أنت كيشيوي saboda tsabar har suka ce mummuna ce bayan kuma kyakkyawa ce to ana samun haka Allah ka kiyashe mu da mugun lamari a rayuwa gaba daya na sai na karanto muku su gaba daya ai ba duka zan dauko ba amma wannan da yake zakara cikin zakaru ne zan dauko abin da mabota ilimi suka faɗa ko da shi yanzu da sun mu ne yau akalla dai mun shiga cikin hadisin a yau sannan kuma waqala waqala abbas nudduri anhu yace ma ra'aitu ahadan yuhaddithu lillah illa sittat illa sittata nafarin ni duk cikin malaman da ke karantar da hadisi ni in ji shi ban san wanda yake haddasa na dan Allah ba in ba mutum shida ba kaji wata sabuwa kun mutum shida shi cewa abin da ya sani ne ai ba ya lazimta haka yadda da haka shi abin da ya sani ne ya ce cikinsu akwai abdullahi ibn al-mubarak kuma sun ce asalinsa turki ne kaji ba ba balarabe ba ne asalinsa marwazi ne ina ran Allah da asalinka imani shine ke cin kasuwa gun ubangiji inna akramakum indallahi bai ce a'rabukum balarabinku ba ko ba haushin kula wannan kenan wa qala ibnu mihraz ko mahraz sa'altu yahya an ashabi sufyan manhum yace na tambayi wannan malami gafata malam suwa yake kewaye da sufiyanar sauri sufiyanar sauri kasa ya girme shi ya girme wa il-mubarak manhum suwa ne ne ne kala su eto fitattu cikin sahabban sufiyanar sauri su ne wakil ibn al-jarra da yahya da abdurrahman ibn mahadi da ibn al-mubarak kaga yabo ne saboda sufiyanar sauri alam ne cikin alamus sunna ana kiransa amirul mu'minina fil hadith abu nu'aym al-asbahani ko shi kuma sai ce haula ithiqat idan kana neman thiqat ga su aka ce suwaye sai ce abu asim abdurrazzaq qabisatu abu hudhaifa sai ce haula'i du'afa ma'ana wanda na gaya makan nan a baya waki yahya abdurrahman al-mubarak abu nu'aym waɗannan su ne afiqat amma adu'afa wanda ka ji na ambace su wa qala ibnu mahraz qila lahu makhlad ibn al-husayn wa hammad ibn zaid wa isa ibn yunus wa isma'il ibn ulayya wa abdullah ibn al-mubarak كانوا رجالا عقلاء صالحين تمبايكي waɗannan malamin gafata malam mutane ne tsayu da kafansu masu cikar hankali ne kuma salihai ne sai shi kai lam yakun fihi mithl abdullah ibn mubarak cikin su babu irin dan mubarak wanda ka ambata din nan ka duba fa wa kana makhlad ibn al-husayn rajulan hasan al-hay'a wa qala ibn mahraz qila lahu ibn al-mubarak روى عن أبي, عن, عن أبي عبد الرزاق همام بن نافع قال نعم أحاديث وقال الدوري أنه أصاب سفيان الثوري ستة يحيى بن سعيد القطان كينان وكي بن الجراح ابن المبارك والأشجعي وعبد الرحمن ابن مهدي وأبو نعيم قال يحيى وليس أحد من هؤلاء يحدث عن سفيان فيخالفه بعض هؤلاء الستة فيكون قوله babu duk cikinsu wanda inda ya saba ake ɗaukan magana shi in ma maganan abdullahi ibn mubarak ba duk yabo ne akan wannan bawan Allah wa qala duri anhu qad sami'a ibn al-mubarak min musa ibn uqba sahib al-maghazi bawan Allah salih wa amma ibrahim ibn uqba wa muhammad ibn uqba akhwa musa falam yasma na'am minhu wa al-mubarak wannan kuma bayani ne kan so ya ji hadisi daga wurin da wanda bai ji daga gare su ba wa qala marratan sannan kuma ibn al-madini sai ce thiqatun ali ibn al-madini malam imam al-bukhari ne yace dan mubarak thiqa ne amintacce ne wa qala marratan wani lokaci kuma yace intahal ilmu ila rajulain ai ilimi ya kai kololuwa gun mutum biyu ne ila abdullahi ibn al-mubarak thumma min ba'dihi إله بن معين هذا ونن يبوني وقال أيضا عبد الله بن المبارك هو أوسى علما من عبد الرحمن بن مهدي وهي بن آدم قال أبو حاتم الرازي ثقة إمام قال أبو ذر الرازي اجتمع فيه فقه وسخاء وشجاعة وغزوة أشياء أنغانيكو يتشي ونمتن ابن المبارك fikihun masana fikihu na tare da shi ga yawan kyauta kama baya son abin duniya ga jaruntaka don shi ya rubuta ma ɗaya daga cikin malamai ya ce ya abidal haramai ne lau absartana la'alimta annaka fil ibadati kal'abu abokin shi ne fadal ibn iyab ya tsaya ce ni magana jihadi na kyale ka muna nan sai koma harami ya zo na aka bayana ta ibada yace to mu za mu hada biyun da ibadan da jihadi nan kawo al'ummar musulmi hari ka je ka zauna shine aika masa da waka yana ya abid al-haramai law absartana la alimta annaka fil ibadati tal'ab yace idan kai fuskarka na zubar da hawa don tsoron Allah ne mu fuskokinmu jina-jina aka yi mana kaji mazafa sai ya samu kuɗi kamar baya su da ya rasu daga baya aka fanci da yawa cikin marayu da mata da aka basu suka ce ashe lallai zanin goyonmu ya tafi malam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tarbiya ga al'ummar da babu irinta tare da wannan al'umma ta gamu da hadari iri-iri kaga dai karamita ya kamata mai lacca kan tarihinsu kaga hashashiyun kaga khawarij kaga nusairiya na'am daga cikin firak mafi hadari a tarihin musulunci kenan su wajen biyar duk da haka musulunci annabi na sai daukaka yake ya gamu da kalubale ta cikin gida irin waɗanda na faɗa da kuma ta waje to amma duk da haka Allah ya samar da mutane irin waɗannan kullum ba abin da kake ji sai alkhairin su Allah ya ramshe su in kare sa muku muje ina fata an gane ko in na tsallake wasu wuraren da muna so mu samu ko da hadisi daya malamin da muke karanta littafin shi imamun nasa'i ga abin da yake game da su ce la na'lamu fi asr ibn al-mubarak ajalla min ibn al-mubaraki wala a'la iya yabo ya karba yace mu ba mu sani ba a zamanin dan mubarak wanda ya kai shi ciruwa a fagen ilimi da karatu da jihadi da falla da haƙuri da takawa ba mu sani ba ba mu san kuma wanda ya fi shi babalin zan daga shi ai bai ce sabe ba ko yawwa madalla sai ce kuma wala ajma li kulli khaslatin mahmuda min ni ban san wanda ya tara halaye na nagarta irin shi ba wajen ibada ba ka kamo shi wajen azumi wajen tilawa hafizin hadisi ne littafin aladama wannan ba a magana haka malamai suka taɓa faɗi na an gane ko ina fata an gane ko al-imamu daraqutni ali ibn umar malamin da har yake ce a bukhari akwai hadisi mai rauni malamai suka yi masa rubdugu suka ce la zancen bukhari yafi naka kyau amma kana magana ilmul ilal in ka ce a daraqutni to zaka sallama to shi ke cewa qala ibn bukairin su'ila abul hasan ali ibn ahmad ibn umar aka ce ai an aqwa man fi nafsa sufyan da Allah malan cikin almajiran sufyan sauri wane ne mafi karfi duk cikin su gaba daya ya ambace su ya ibn al-qattan ibn al-mubarak abdurrahman da sauransu kaga yana ciki na fata an gane ko to har a takaice ma dan nace da kuma na son mu karanta abin amma bayani kan wannan malami malan na da yawa a takaice suka ce da ibnul mubarak ya ga annabi da annabi ya so shi haɗa yana cewa sahabai sun fi shi ne da falarar alluƙiya sun share shi sun gaba da shi don sun ga annabi amma hisla da kake bukata na nagata ya tara su yana cikin wannan isnadi namu to mu tsaya haka don bayanin da yawa ku kuma cikin kutubu tarajum don ku ƙara sanin wane ne abdulbar cikin waɗanda annabi ya musu tarbiyya kenan muke fata Allah ya tara mu da cikin rahama to yana cikin wannan isnadi an sufiyana shi kuma ya samo daga sufiyan shi ibn mubarak malamin shi kenan ko shi kuma an simakin an ikrama an ibn abbas anna ba'd azwajin nabi wasu daga cikin matayen manzan Allah a wata ruwaya wace ce ne na maimun ta yi wanka a dalilin jarshi ne min aljanaba mina hona lil bayan fatawadda annabi sallallahu alaihi bi fadliha sai annabi yazo raguwar ruwan wankanta na janaba sai Allah da ruwan a a sai ta ce da shi ya rasulullah inni kuntu junuban janaba fa ta same ni na yi wanka ruwa rage kuma kai Allah da shi tana mamaki tana ganin tun da ta yi wankan janaba to shi ma ruwan ya janabtu kenan faƙala sai ce innal ma'a la yunajjisuhu shay'un yau ai ruwa ba abin da ke najasta shi an ƙare wannan hadisi ne sahihi a a hanyoyin fitowar shi mu je ga hadisi na biyu babin da ke magana kan ambaton wata rijiya mai suna bi'ru buda'a me na kai ce bu ko bi to ba shakali to buda'a ne aina bu ko sunan rijiya ken wasu suka ce rijiya ce duk littattafan hadisi in sai magana kan sai sun kawo wannan hadisi bulugul mana bai kawo ba abu dawuda ya kawo cikin tafinsa sai da ya je ziyara madina don ya ga wannan rijiyar abu dawud ya ce na je na ganta na cire mama ya ce na na zira in auna ga zurin ruwan ya faɗi zira'i kaza ka ji mutumin da ke wara a nar caucasus sijistan saboda ya gane rijiyar nan mai albarka da annan salasu ya yi tofi a cikin rijiyar ruwa mai albarka ya ga kai labari bai isa ba gara in tafi saboda seeing is believing haka suka ce gani ya kori ji sai da ya je don hadisi daya ah yau muna yara mun tafi ziyara ma rijiyar kusugu daura ma balantana wannan misali ai tarihi mu ne ba laifi bane mu je mu gani ai to in mun je tarihi mu a daura rijin daura mu mun je to ashe ku ya kamata a je wancan misali wannan tarihi mu ne ba wani ba wani illa bane amma wancan dan addini ne ta misali araftun to dan haka misali sai yake cewa to game da rijiyar buda'a masana sun ce rijiyar a yanzu haka babu ita an yi gini a kanta amma har yanzu inda unguwar da take in ka je madina ka je ainihin south west no north west daga masallacin sassalin rijiyar take nan ne position dinta tana fuskantar wani hoto da ke rufin harisiya ka je ka tambaya kusa da unguwar saƙifatu bani sa'ida kwanaki na je unguwar nan aka zauna sai na baka aka yi masa mabaya rijiyar tana wurin amma ana kiran unguwar hayyul biza'a rijiyar ke cikin rijiyoyi guda tara masu tarihi a madina wannan tana ce daga ciki akwai rijiyar da zobe annabi ya fada ciki hannun sayid na usman ya yi bakin cikin faduwar kwanaki an nuna min rijiyar da kuma rijiyar bai ruha ita tana cikin haramin annabi ne a cikin madina amma an rufe saboda madina tana da danshin samun ruwa sama da kace makka maka mantikatun jibiliya ko kace jabaliya na ba jibiliya ba jabaliya mountainous place arabtum to ita wannan rijiya ta ainihin muda'a kenan karanta mu ji أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير الخدري قال قيل يا رسول الله أنت أتتوضأ من بئر بضاع- بضاعة وهي بئر يطرح فيها لحوم الكلاب والحيض والنتن فقال الماء طهور لا ينجسه شيء wannan hadisi mazajen da ke ciki ga adadinsu cikinsu akwai muhammadu ibn ka'abin al-qurzi fitaccen tabi'in nan har zuwa abu sa'idin al-khudri daga kabilan gidan alu khudra aka ce ya rasulallah mun ga kana alwala da ruwan rijiyar buda'a ya kake haka ya manzan Allah alhali rijiyan nan naman kare ma ana jefa a ciki a'a sannan hatta ma birbishin hailan mata ana jefa a ciki sannan abu masu ɗoyi ana jefa kai Allah da shi to nan malamai sun yi bayanai masu yawa suka ce akul kai mai jin wannan magana ka ɗauka sahabai ne ke jefa wannan cunar suka ce hasha mutane masu tsarki a jikinsu da kwakwalwa da tunaniman a ce su jefa marijiya kazanta to ya abin yake suka ba da amsa uku amsa ta farko rijiyar fi munhadirin tana cikin kwazazzabo ne wanda ruwa ke gangarowa in ya koro kazanta sai jefa ciki kuna ji na na biyu iska ce in ta kada sai ta jefa na uku suka ce munafukai a madina makiya addini suke fakan ido su jefa ciki amma ka ce sahabai lalalala abadan abadan abadan to tare da haka amma dai kazanta ne ciki to yake Allah da ita sai mun zala sai ce da su innal ma'a la yunajjisuhu shay'un yo ai shi ruwa ba wani abin da ke najasta shi saboda quantity din mana abin da kuke faɗa ɗin nan in ma sun shiga ciki yawan ruwan ya sa ya koro wancan ƙazanta ɗin ƙa'idar kenan iza balagal ma'umina ne kullatin in ruwa ya kai tulu biyu bani shi yasa inda za ka samu ruwa cikin bokiti ka za ta ɗebo najasa ta caka a ciki ya halatta ka aladun ruwa sai dai ka ji kyankyami kawai amma kin aka ce ina abun ba za ka gani ba misali to wannan rijiya mai albarka ce kamar da na faɗa an yi gini yanzu nan ya ta sai dai har yanzu akwai afar in ka je madina ka je ka nemi ainihin ka ɗauki ka ɗauki map na masallacin sosallam in ma kana so kuma yana da kyau ina ne ainihin arewa maso yamma da masallacin to location ɗin kenan ina ne hoton da ake kira fundukul harisiyya hayyul buda'a da suke da makwabtaka da saqifatu bani sa'ida in zaka samu malamai da suke damuwa da historical site kai tambaya abu ne mai sauki idan ka je ta'if gabas da makka za ga masallacin ibn abbas jami'ar ta'if da akwai university da suka dauko lauha ilamiyya ilamiyya na wannan wurin nan ne masallacin dan abba suka faɗi shekarar da aka gina da inda mutane suka tarihi abu ne muhimmin gaske wannan rijiya kun ji abin da ya faru ya ce suka ce kayi alwala da rijiyar da ake jefa kazanta sai ce mai alma'u tahurun layu na ji suhu she in zubarin ba ku misali mutum ne yake da korama a kofar gidan shi kuma ana zuba shara a ciki amma wurin na gangarowa yana korewa yaya za ka da shi? famfas ɗin yara mai cike da kazanta ana jefawa ciki amma da ya zo ruwa sai flushing din shi za ka da ruwa? yau mai zai hana ko? to kaddara baya zuwa ko'ina amma yawan ruwan ya kai wancin ba ma san da shi ba ya ture shi mana ka dibi ruwan ka allanka misali ƙa'idar ita ce alma'u la yunajisuhu shay kyankyamin mutane daban abinda shi ta kuma kara shi kuma daban mu je ga hadisin mu na gaba
أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الملك بن عم عم قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم وكان من العابدين عن مطرف بن طريف عن خالد بن أبي نوح عن سليط عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت أتتوضأ منها وهي يطرح فيها ما يكره من النتن فقال الماء لا ينجسه شيء wacce maganar da muka faɗa ne a baya ko adadin waɗanda ke cikin wannan isnadi nawa ne sun kai tara ko cewa an samo daga abu sa'idin al-khudri an abi shi kuma daga baban shi ya ce marartu bin nabi wata ran na zo na tadda annabi shi na marartu bin nabi na tadda annabi sallallahu alaihi sallama wa huwa ya tawadda'u yana alwala min bi'iri buda'a ita dai wannan rijiyar ruwan rijiyar ko fa qultu sai na ce أتتوضأ منها وهي يطره فيها ما يكره من النتن يا من ذا الله كان الله da ruwan wannan rijiya gashi kuma ana jefa kamar da muka ji a baya sai ce da shi alma'u la yunjisu shi shi ruwa ma'ana mai yawa ba abin da ke najastar da shi mun samu hadisi nawa kenan mun samu hadisi nawa kenan to mu je ga hadisi na gaba ba mu da abin lokaci ne to shi kenan to mun sama da sai guda uku sauran minti biyar har mun cinye minti biyar sauran minti uku ɗazu wani ya turo min wani sako don allah malam ku yi magana ka sai na ga menene ina buɗewa a warsa sai na ga wata tasha ce mai suna wai arewa 24 ke ku ba kwa magana sai malamai kawai malam kai magana kai baka da bakin magana eh a ma'ana kuna da sautin da Allah ne yake kai saba nace na gamsu da wannan amma magana taimaka ma nagarta da dakile barna ba yake malamai ne kadai ba kowa zai da abin da Allah ya hore ne idan suna yada barna in ma suna yadawa ka saurare su kai aiki da su kenan ka damu da su wanda ya kasa dankali akai fatali da shi ai ga ka damu da shi to da na bude sai naga wasu mata ne ana magana irin da zuga mata din su yi ma'aure tawaye shine abin da to dama aikin da an dauko su kwangila ne dama shine shedanci ne kawai america ce ta saba nawa bane kuma sun yadda su sayar da lahirar su saboda dan abin da za a ba su a ƙara cin amfanin ku ku tsofe a aje ku gefe wasu su zo sannan kuma kuna da nauyin bannan da kuka yi lahira na zuwa ba wanda za su ba ku na duniya inda wannan ne sakon kuma ku ba ku isa ku ainihin taɓa rayuwar aure ba yadda muka taso kila ku 'ya'yan aure ne kuke son ku zama fandararru irin su shamsutain matan duniya batattu sun yi wannan tsayar ina suke misali greta gabo ta yi ta ƙara ina take misali an gane ko da sauransu misali irin su dorota lamo fitattun 'yan hollywood yau ku ƙananan alhaki misali a ɗan baku kwaban da za ku ci ku zo kuna wani zuke zuke ayu in ta miki ku zaki miki ma zaki mashirmata ku ƙara kwangilan ku na shirme addini gara ki bi Allah ki huta period da da dai kai kai kanka ba kai kanka ba sai yanda wanda ya ka yayi shi zakai ko mutuwa da za a yi karku yadda ku zaman ta wakilan wasu mabannata ne wata lakci abuja shekarun jaji mai suna lgbt plus da sauransu menene lgbt l g b t q i plus plus abin ya ci gaba da kasance misali muka ɗauko tarihinsu da yadda suke misali to manufarsu duk sukan fara daga mataki na ƙasa ne hankali hankali hankali har ku saki jiki da su zamanto ga wakilansu da yaranku a ƙasarku sannan hanyar da ake bukata iya iri iri su sanya muku misali ka ɗauki misali na gaba ƙwallon ƙafa a watan ramadan kun gane ko to kullum majalisi irin wannan shine jan hankali kada mu rudu da duniya Allah mahalicinmu kayan shi na nan a tsare duk ku ƙara kai kawonku na duniya duk ku ƙara ci gabanku shi da ya yi kayan shi ya ce ba canji ruwanka ne ka bi ruwanka ne ka zo da dabara da hikima da iyawa ka ga dabara lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo dukkanin masu kuskure masu laifi ne masu kasawa ne amma mu sani cewa addinin Allah baya kuwa da kowace irin dabara da kowace irin yake Allah ka tsarkake kafofin yatsa labarai tsakanin Allah kauda mana fitintunu Allah ka sa tafiyar da mulkin ƙasar mu ya kasance kan alkhairi da wata fitina Allah ka ajiye mana wannan hali na kunci Allah kai mana maganin shi ka zauna da mu lafiya Allah ka kare yaki a ƙasar Nijar Allah ka kare Nijar da ƴaƴanta da malamanta saboda ƙasa ce tamu kashi 99 duk musulmin annabi ne haka ba za mu taba fata ko burin wani abu haifi ne ba dangin mu ne ƴan uwan mu ne addini aqida ne kar a taba mana ƴan uwan mu a bidin hanya ta diplomasiya a warware amma a kul a ce za ka wani fada da sauransu su kuma masu mulkin su ji tsoron Allah kar su taɓa wannan bawan Allah ko su halaka shi lalalalala bai kai ga haka ba shikenan khalas a wanye salaman salama kada jini ya zuba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullah